shawwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da uku ga watan hudu hudu ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktub littafin da yake bayanin tarihin wato rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatunmu na goma sha bakwai malam ya ce wa ayyan makana jumma dai yadda ta kasance mana ko dai ɗaya daga cikin waɗannan duk wanda ɗaya daga cikinsu ya kasance shi ne mabalin samun shugabancin wato usayu walamma mata hulai lokacin da hulailu ya rasu wafalat sufa waɗannan sufa ɗin suka aikata ma kana taf'alu abinda suka zamanto suna aikatawa atahum qusay to sai qusay yazo wurin su biman bahu tare da wanda yake tare da shi min quraishin na quraishawa wa kinana da kuma kinana inda al'aqaba ya zo ya same su a wurin aqaba ma'ana wurin jifar shedan faƙara sai ya ce nahnu aula bi haza minkum ya ce mu ɗinnan da ni da ƙuraishi da kinana mu muka fi dacewa da wannan aikin sama gare ku ma'ana wannan aikin namu ne ba naku ba ne ku ba mu aikin mu mun yi ku dacewa saboda tun kakanni da uwaye da ma muke rike da wannan aiki fa qataluhu sai suka yi fada da shi fa ghalabahum qusay sai qusay ya rinjaye su ya ci nasara a kansu alama kana bi aidihim ya rinjaye su akan abin da ya kasance ga hannunsu mana da abubuwan da ke ga hannunsu waɗanda suke jagoranta ya rinjaye su ya kwace musu su وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي a lokacin nan ne wato kuza'a da banu bakirin suka ainihin jayi daga kusai suka koma gefe suka ce ba za su bi shi ba ba ba dahun kusayyun sai kusai ya fara musu da yaƙi wa ajima da harbihim kuma ya shirya domin ya yaƙe su waltaƙau sai suka gamu waktatalu kuma suka yi fada kitalin shadidan fada mai tsanani hatta kasuratil qatla har sai da kasassu suka yi yawa ana sai da aka kashe mutane da yawa fil fariqaini jami'a na cikin bangarorin guda biyu gaba daya kowane bangare an kashe mai mutane da yawa summa tada'u sa'annan suka kira junansu ila sulh ya zuwa a tsaye da yaƙi a yi sasanci zuwa zamna lafiya a barfada shi kenan da aka kowa ya yarda a tsaye da yaƙi sai aka ce to wane ne wanda zai shiga ya jagoranci sulhu domin a kawo ƙarshen komi da komi a zauna lahiya shi kenan sai mutane suka ba da shawaran a ɗauki wannan mutumin shi ne malam ya ce fa hakka mu sai suka mika hukunci ga ya amura wanda ake ce ma ya amura ibn auf dan auf ahada bani bakar ɗaya daga cikin kabilar bani bakar aka ce an yarda da shi saboda dattakon shi da nagartar shi da kuma kirkin shi tare da cewa shi ɗan ɗaya daga cikin kabilun da ake faɗin ne da su amma saboda kirkin shi da mutuncin shi yawwa da adalcin shi aka ce an yarda da hukuncin shi faƙaba shi kenan da ya zo sai ce to abinda yake so hukunci shi ne bi an na kusayyan aula bil ka'aba sulhun da za a yi to kusayyi ya fi kowa cancantar jagorantar ka'aba tare da cewa kusayyi ɗin nan ba cikin shi yake ba saboda adalcin shi wa bi amri makkata sa'annan kuma wato kusai ya fi dacewa da lamarin makka min khuza'a daga khuza'a ya fi su dacewa mana yi su gaskiya a cikin saboda haka mika mai sha'anin kaba da kuma makka ma gaba ɗaya zama shine gwamna sarkin makka sa'annan kuma shine wanda zai kula da ɗakin Allah wa kullu damin asabahu qusayyun duk jinin da qusayyi ya same shi ya zubar da shi minhum daga gare su su wannan kabila din wanda aka fada da su mawdu wannan jinin aikin banza ne an zubar da banza ba wani hukunci da za a shine mawdu yashdahu zai tattake shi tahta qadamai karkashin kafafun shi guda biyu mana duk wanda aka kashe an kashe banza ba diya kuma ba kisasi sannan duk wanda aka ji ma ciwo shi ba haka nan ba kisasi ba ramuwa muna gane ku wa ma asabat khuza'atu wa banu bakr su kuma khuza'a da banu bakr duk wanda suka ji ma ciwo ko suka kashi fa fihi diya ko sai an biya diya amma shi ko sai da wanda ya kashi ya kashe banza saboda shine mai gaskiya su ba su da gaskiya wa an yukhalla baina qusayyin wa baina al-kaaba kuma a kyale qusayyi da kaaba a bar shi da ita ta'ici fasa ya'mur fasun me ya'mur sai aka kira ya'mur yawma idin a wannan lana bi shaddaq da shaddaq mana mai tattake duk wani abu da aka yi shaddaq shine tattakewa mummurjewa to sai aka koma ana kiran shi da shaddaq kuma aka yarda da hukuncin da yi aka karba abubuwa ne ga sunan guda uku jinin da aka zubar da na balo bakar da ku za a ya zama jinin banza ne ko rauni ne ko kisan kai ne shike ka'aba da kuma maka da zaman totawa ce ce ta ci jinin da aka zidda ma mabiyan bayan kusayyu ko wannan jinin sai an biya shi ɗan rauni ne yamma kisan kai ne sai an biya shike nan sai aka bari yaki wa kana fatratu tawalli khuza'a wato lokacin shugabancin kuza'a da jagorancin su amr al-baiti na dakin Allah subhanahu wata'ala 300 sana shekara 300 shekara 300 suka yi suna shugabantar dakin Allah subhanahu wata'ala suna jagorantar shi wastaula qusayyun qusayy sai yazo ya mamaye ala amri makkah akan sha'anin makka wal baiti da dakin Allah fi awasitil qarni al-khamis a cikin tsakiyar karni na biyar lilmila daga daki a da haihuwa annabi isa alaihi salam shekara ta 440 ana kayan ayya annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa kenan ha mandala shekara ta nawa ta miladiya kai shi na yawwa to kafin a yi shi kusan da shekara kusan ɗari ba kaɗan ko? wa bizalika malam yace da haka ne sarat li qusayyin ya zamanto qusay wato ta zamanto tashi ce garin makka ya zamanto nashi ko kuma thumma li quraish sa'an ya kasance ga quraish quraish din nan shi ma mutum ne ba as-siyadatu shugabanci at-tamatu cikakkiya mana sakamakon wannan sulhun da aka yi sai kusai ya zamanto duk shugabanci yana da shi cikakke bayan shi kuma ƙwararshi shi ma ya zamanto yana da cikakken shugabanci mana komi da komi duk ga hannunsu yake wal'amrun nafil al'amari kuma zartacce fi makkata a cikin makka shi ma ya zamanto nasu suke da hukunci suke tsaye da duk wata doka duk wanda ba yi ba daidai ba to suke tsaye da mai hukunci kuma suke hiddo dokokin da za a yi sun hana kaza sun hana kaza sun ce ayi kaza ko kuma dole abi da zaman to da al'amar yana ga hannunsu wasara qusayyun qusayyu ya zaman to war ra'isar diniya shine shugaba na addini ya zalbaci ga wannan daki na Allah subhanahu wataala qusayyu qusayyu dai daga dai daga cikin sunayen yan wane ne yau nan yau da rayuwar da muke yau ko na babban mutum cikin duniya cikin ɗayan shi akwai kusai amma dai shi ma ya mutu shugaban ƙasa ne daga cikin shugabannin ƙasashe balarabe saddam hussein ko babban nayi su ne kusayu kuma da yace kusai ya zamanto shine shugaba na addini da ya dalbaiti ga wannan daki na Allah allazi kanat tafidu ilaihi al-arab dakin da laraba suka kasance suna bakunta shi suna da bibi suna zuwa wurin shi min jami'i daga dukkanin anha'il jazira sasannin yankin larabawa wa mimma fa'alahu qusayyun bi makkah daga ci abubuwan da kusayyu ya aikata a garin makka annahu jaba qaumahu cewa lalle shi ya tattara mutanen shi gaba daya min manazirihim daga cikin gidajensu ila makka ya tattaro su ya kawo su makka da inda mutanen shi suka dace su dawo makka da zama wa qatta'aha yayyanka musu makka ruba'an gidaje gidaje yayyanka musu gidaje kowa ana da yayyanka musu yayyanka musu karnuka kowa ya zo ya gina gida baina qaumihi tsakanin mutanen shi wa anzala kullu qaumin min quraish kuma ya saukar da kowane mutane daga cikin quraishawa manazilahum gidajensu allati wadda asbahu alaiha suka kasance akan ta dacan yace su dawo su zanna gidajensu bayan sun yi ta sun bar garin duk sun wace gaba daya shi ya maido su wannan yana daga cikin aikin da yi yace duk mutanen shi su dawo zauna tare da shi wa aqarra an-nas'a kuma ya tabbatar da an-nas'a wato jin masu jinkirtawa waɗanda suke jinkirta watanni masu alhurma in yaki ya kasance a cikin su su ci abar su sai nan gaba tsaye da su ai yaki ai fada waɗanda ya tabbatar da su wa ala safwan iyalin safwan su ma ya tabbatar da su akan aikin su wa udwan da kuma udwan wa murra da murra ibn aufin dan auf alama kanu alaihi abu sa abinda suke akan shi minal manasu nayi nayi abubuwa na matsayi waɗanda kowa yake jagoranta yace kowa ya maida mai akan shi li'annahu kana yarahu dinan fi nafsi saboda yana ganin wannan abin shi da kanshi addini ne bai kamata la yanbaghi taghyiruhu bai kamata a hurhura shi ko a canza shi ba saboda duk waɗanda suke rike da makamai na ainihi cikin garin makka da can tuɗi ya maida ma kowa abin shi duk wata sarauta da ake yi duk ya maido ta wanda ma wata ammanta ta yi ce to kai gidanku ake yin wannan saboda haka tun da kake da rai kai za ka jagoranta ta wa min ma'asir qusay yana daga cikin abubuwa na yabo ga qusay abubuwa na alheri da ake tunawa da shi annahu assasa daran nadwa cewa lalle shi shi ne ya gina wato ɗakin taro shi ne daren nadwa nadwa shi ne taro dandali biljanibi shimali ya gina shi ne a ɓangare na arewa min masjidin kaba daga masallacin kaba wajala babaha ya sanya ƙohota ilal masjid ya zuwa masallaci ana kowa tana kallon masallaci wa kanat majma'a quraish ta zamanto dakin taro ne na quraishawa wurin taron su to sai gina daki wurin to muke a zanki taro ga hili wurin taro ne dai kawai sai ce to a zanki zama a zanna a ciki ai sirri duk taron da za a shiga cikin daki wafiya a cikinta tafsiru mahammi umuriya akwai wato bayanin mahimmanci al'amuransu ana ciki ne suke yayyanke al'amuransu masu mahimmanci duk wani mataki da za a ɗauka to na ake shiga ciki a zauna a yanke wannan hukunci wani hadi dawar ya ce kuma wannan ɗakin yana da fadlun ala ƙurish walala kan ƙurishawa da annaha saboda ita wannan ɗakin dominat ita ta lamunce ijtima al-kalima ita ta bada dama a hadurin a tattauna a doki magana guda daya tattaruwan magana ya zamanto matsaya ɗaya ke gare su wa fadlul mashakil sa'annan kuma ita wannan ɗakin a cikinta ne ake kwakwance matsaloli bil husna da hanya mafi kyau mana dai kamar ɗakin taro ne kamar majalisa ce inda ake zauna a tattauna al'amurra waɗanda suka damu mutane ƙanana da manya wannan datan ba su da wannan ra'ayi shi ya kawo masu wannan ra'ayi shi ya kawo masu ɗakin shi ya gina ɗakin yana daga cikin abubuwan da wato ake tunawa da shi waɗanda ya aikata masu kyawu wa kana li qusay min mazahirir riyasati wa tashrif qusay ya kasance daga cikin wato bayyanan abubuwa na shugabanci da daukaka yana da waɗannan abubuwa ga sunan na farko riyasatu darin nadwa shugabancin ɗakin nadwa nayi shi ya sassa to kuma kaga ai sai a bar mai shugabancin shi wafiya a cikin ɗakin darin nadwa ɗin nan kanu suka zamanto ya ta shawaru na suna yin shawara fi ma na zalabihim cikin abin da ya shi na gare su min gisabil umur daga al'amurra waɗanda suke manya-manya da al'amurra suka taso manya-manya to nan ne za a yi shawara game da da za a tunkara waɗannan al'amurra wafiya kanu a cikin da suka zaman toyi zawwijuna banatahum suna aurar da 'ya'yansu mata a cikin wannan dakin ake shiga ya daura aure na farko kenan daga cikin abubuwa waɗanda wato suka zaman to na kusayi ne na biyu shine alliwa tuta wa kanat la tuqad raya sai suka kasance ba wata tuta da ake kullawa wala liwa'un li harb ko wata tuta ta yaki li harbi qaumin domin ya kawo wasu mutane min ghairihim daga wanin su illa bi yadi sai da hannun shi aw bi yadi ahadi auladihi ko kuma sai ainihi ga hannun ɗaya daga cikin yayan shi wa fi hadhihi dar kuma ba a kulla wannan tutar ta yaki dole sai a cikin wannan gidan talaka gidan yana da muhimmanci kwarai na uku alkiyada jagoranci waya imaratul rakbi shine jagorantan ayar wa kanat la takhruju rakbu li makka babu wani ayari da yake hita na mutanen makka fi tijara a cikin kasuwanci aw ghairiha ko waninta illa tahta imaratihi face karkashin shugabancin shi ne au imarati auladihi ko kuma shugabancin biyan shi bana da wata tahiya da za a yi wani wuri mai nisa ko marar nisa tahiya ce mai mahimmanci al'umma da yawa za su fita ko kasuwanci ko wani abu ba ba za a yi ta ba sai da jagoranci shi sai da izinin shi ko kuma sai da izinin yayin shi ko dai shi zai nada shugaban wannan tahiya ko kuma ɗayan shi ne za su nada shugaban wannan tahiya duk wannan na kusayi ne ba da komai da aka bar mai waɗannan abubuwa sai saboda shi ya kwato masa yancinsu shi ya yi fafatakar da aka maido masa da haƙoƙinsu waɗanda aka kwace masu shi yasa komai aka bar mashi na hudu alhijaba wato abin nan rufe ɗaki rufe ɗakin Ka'aba wayya hijabatul Ka'aba shine lullube ɗaki wannan zanan da ake sama Ka'aba da kuma tsaron ɗakin wa yake da makullin ɗakin wake tsaron kowa ba mai shiga la yuftahu babuha illa huwa babu wanda yake bude kowa Ka'aba sai shi wa huwa alladhi yali amra khidmatiha kuma shine wanda yake jagorantan al'amarin hidimarta, hidimar Ka'aba, wasa danatiya da kuma ainihin kulawa da ita da tsaranta, duk shi ke yi. Na biyar, siƙayatul hajj, shayar da alhazai, ba alhazai ruwa, ba na dai kulawa da su da walwalarsu da jin daɗinsu har su koma gida, baƙi da suke ta shigowa. ويا أنهم كانوا يملؤون ita ce qayatul hajj malam yace ita ce annahum lalle su kanu sun kasance yamla'una lil hujjaji suna cika ma alhazzai hiyaban tabkuna ko kuma kwatarnai yazjamini na alhaut yine kwatarne ko kuma wato kwano ko wani abu wanda dai wani abu mazubin da za a zuba mu ruwa min alma'i da ruwa hilluna bi shay'in suna dadada waɗannan tabkuna din ko waɗannan kwatarnan ko kwanonin da wani abu min at-tamri na dabino wazzabibi da kuma zabib mana ana kamar wani jiko ne ake yawwa sai a sa dabino ciki ruwan su yi daɗi ko a sa zabib ruwa su yi daɗi bayan shirabun nasu mina sai mutane su zan kisha daga wannan ruwan da aka tattara musu idan waradu makkata idan suka iso makka kaji إن الله جعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين aiki ne mai kyawun malam ta halarci za ku mera shi kama wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya yi jihadi fi sabilillah bai zama daya wancan yana gaba ga wannan na shidda rifadatul hajj abincin alhaji can ruwan shi ne nan kuma abin da za a ci waye ta'amun ita kuma rifada abinci ce kana yusna'u lil hajj ya kasance ana aikata shi ga alhaji ala tariqati dhiyafa abu sa'anya ta abincin bako wa kana qusayyun qusay ya kasance farada ala quraishin ya yanke mu quraishawa kharjan tukhrijuhu fil mawsim arajin da zai zanki karbar shi wato a lokacin aikin haji min amwaliha daga dukiyoyinsu ila kusai ya zuwa kusai mana duk wani bakuraishi za a dora mai ga abin da za a bada don lokacin aikin haji su don haka tattara shi ne za a shayar da razai kuma a ci da su wa yasna'u bihi ta'aman lil hajj sai ya aikata abinci ga alhaji da wannan kudin da aka tara ya kuluhu man lam yakul lahu sa'atun wala zadu wannan abincin da ake yi duk wanda baya da wadata ko baya da guzurin da ya so makka ko guzurin an sace ko ya faɗi ko wani abu da ya kama da wannan to shine za a zanki ci da wannan abincin waɗannan abubuwa guda shida wato a zamanin ƙusayyu dukkansu gaba ɗaya nashi ne shi kaɗai daga shi sai yayin shi kuma an ba shi wannan dama ne saboda saboda ƙoƙarin da ya musu yasa aka bar wannan dama da shida muna ganewa ko shi da yayin shi kana kullu zalika li qusay malan yace wannan gaba ɗayan shi ya kasance na qusay ne shi kare duka wa kana ibnuhu abdu manaf dan shi abdu manaf ya kasance kad sharufa ya samu daukaka wa sada kuma yayi jagoranci ya hayati a cikin rayuwar shi wa kana abdu dari bakrau abdu dari kuma ya zamanto shine babban dan shi albakar shine babban dan da larabci ɗanka na warin shi yake ce ma ba ɗan warin kamar yadda ba haushe ke ce ɗan warin da larabci shi ne albakar bakar wa kana abdullari bakarau abdullari ya zamanto shi ne babban ɗan shi wa kana lahu kusayyun fi ma yuqal sai kusayyi ya ce mashi cikin abin da ake cewa na tarihi da ake ba da labari la'ul hiqannaka lalle sai na hada ka bil qaumi da mutane wa in sharufu alayka koda sun fi ka daraja kai ma sai na haza ka inda zaka cin musu fa ausalahu bima kana yarihi sai mashi wasiya da abin da ya kasance yana jagoranta shi min masalihin quraish na yi abubuwan da suke maslaha ne na quraishawa fa atahu daran nadwa sai ya bashi da gidan nadwa ɗakin shawara sai ya bashi walliwa kuma ya bashi tutar yaki walqiyada kuma ya bashi shugabanci walhijaba ya bashi tsaron kaba wasiqaya ya bashi shayar da alhazai warrifada da kuma abincinsu ana da abubuwan duka nashi sai ce to ya malan shi kuma wanda yake ce ma abdudda wa kana qusayyu qusay ya kasance la yukhalafu ba asaba mai in yi magana wala yuraddu alaihi shay'un sana'u kuma ba a yin watsi da wani abu da ya aikata a ce ba a yarda ba ba a yi mana ana ladabi da biyayya gare sosai wa kana amru fi hayati al'amarin shi a cikin rayuwar shi ya kasance wa bada mautihi da bayan mutuwar shi kaddinil muttabai gaba wani addini ne da ake biya a rayuwar shi da abin da yace shikenan sai abu kawai idon idanu rihe ko ta yi ma dadi ko bata ma dadi ba tunda shugaba yace yi zakai to har ma bayan rasuwar shi abin da aka saba yi bayan rasuwar shi ma rikewa aka yi ana ta yi kamar wani addini da Allah ya ce. Walamma halak lokacin da ya rasu, a kama banuhu amurau, ‘ya'yan shi sai suka tsaye da umarnin shi suka ci gaba da shi, lani za a bayyana shi ma ba jayayya a tsakaninsu, suka haɗa kansu suka ci gaba da rayuwa. Walakin lamma halaka Abdu Manaf sai dai lokacin da Abdu Manaf ya rasu, na fasa abna'uhu bani ammi sai ƴaƴan shi suka yi gasa da ƴaƴan wato ƴan uwan uwayensu suka ce da mu da ku duk ne ba kuna gane ƴaƴan ƴan uwan babansu su ma sun koma su ke jagoranta su kuma ɗaya abu da manafu sai suka ce a da mu da ku duk ne saboda haka waɗannan matsayikan da kuke riƙewa dole a raba tsakaninmu kowa a bayyana shi to ka gani rigima ce ya zil manasik a cikin waɗannan makamai waɗanda kuke rike da su to dole a raba mu ma a ba ma ya uwayen mana da ake ci daga na abubuwa suka fara canza wa nan waftaraqat quraishun firqatayn sai quraishawa suka rabu gida biyu wa kada yakunu bainahum qital har sai da ya kusa ai fada tsakaninsu ba kuma sai saboda neman matsayi kawai neman duniya kullum haɗin kai shi ke kawo ci gaba cikin rayuwa da farin ciki da arziki da wadata haɗin kai shi ke kawo wannan rabuwar kai kuma shi ke sadu kowa ya kawo gaban shi kuma dama da abubuwa na gado haka suke maimakon mutane da rungumi juna so juna sai mutum ya zaki kallon walafa nesa ya yi ne alhali duk su abu guda ne wani ya riga ka duniya kuma ya za ka jayayya da matsayi da Allah ya ba mutum don mi ba zai yi gaba Allah ya ba shi abin ba ka hakuri tun da baka rasa ci baka rasa sha ba kawai mutum ta ce shi ma irin wannan matsayin yake so shi ma warewa ga sai ga ƙarshe an zo an yi rikici an yi rigima kowa ya rasa kuma an dawo ana zaman banza tare maimakon su dama rayuwa an taba rayuwa ce ba shugaba ba jagora kowa jagoran kanshi kaga dole a lalace cikin ku dole ku yarda da jagorancin wani saboda ya yi ku hankali ya yi ku hangen nesa ya yi ku kwarewa da abin da ake ku bar mashi mana ko kuma ku ta biyayya gare shi to amma sai ya gagara ba dan koyin ba sai saboda san zuciya kuma shaidanu su ta zuga mutane su tunzura su waɗanda dama su so suke wannan haɗin kan naku ya wace duk ku lalace gaba dai su koma suna tare da ku amma kuma suna gehe suna maku dariya wanda dama su haɗuwar taku tana ɓasa haushi abin da ke faruwa ke nan ku kaga wannan tun tun farkon duniya ku ba yau ba illa annahu sai dai su ta dawo sun kira junansu ila sulhu zuwa sasanci waqtasam wadil manasiba akai sulhu aka zo aka rarraba waɗannan makamai kai rike kaza kai ka rike kaza kai ba duk aka ba kowa nashi wasarat siqaya to sai siqaya ta zamanto shayar da alhazai ta zamanto warrifada da ciyar da su walƙiyada da jagoranci ila bani abdi manafi zuwa ɗiyan abdi manafi don aka ce ku tun da su suka ware rigimar an ba ku waɗannan wa bakiyat darun nadwati ɗakin nadwa kuma walliwa da kuma tutar yaki wal hijaba da tsaron kaba biyadi bani abdi dar ya zamanto a hannun ɗiyan abdi dar wakila aka ce kayan darun nadwa ɗakin shawara nan ya kasance bilishtiraki bainal fariqain da tarayya ne tsakanin bangaren guda biyu diyan abdulmanaf da diyan abduldar aka ce dukkan ku ku taru ku zaman to ku ne jagororin wurin duka ba na kowa bane duk na ku ne ku duka kuma hakama abdulmanaf alqur'a banu abdulmanaf alqur'a sannan banu abdulmanaf suka yi hukuncin ayi ƙuri'a bima asabahum cikin abin da ya same su wasarat siqayat wa rifada li hashim da aka yi ƙuri'a kaga sunan ƙuri'a ko larabci ne alƙura wato shi kenan sai ya zamanto shayarwa da kuma abincin ba abin na alhazai ya zamanto na hashimu ne walƙiyada da abdu shams jagoranci kuma ya zamanto na abdu shams bakana hashimu bin abdu manaf hashim dan abdu manaf sai ya zamanto huwa alladhi yali siqayata wa rifada shine wanda yake shugabantar shayarwa da kuma ciyarwa tula hayati tsawon rayuwar shi su da ma larabawa ka suke suna da wannan wato al'adai suna da wannan al'ada sun gaje ta ne ga uwansu al'adar ciyarwa kuma shayarwa kaga mutum yana ta shayar da mutane wani bai gajiya ita ciyarwa ba ya gajiya ka yi ta abin nan kaga mutum malam ya ɗauko telam guda telam trailer guda ta lemu lemu orange ko banana ko tuffa ko rizam jike an buɗe ta ana taba mutane duk wanda ya zuwa ba shi ɗan wannan abu in tuffa ne guda goma duk wanda zuwa mika mashi ka ci ka ci har sai ka shi in banana ce haka na baka dumbuge guda duk wani cike kawai an buɗe an bakin hanya an tsaye da duk wanda ya zuwa ba shi ko kuma kaga madara madara irin wannan ta cikin sashe mai kaman wannan lemun na me yake lemun nan lemun nan mai zaki a wannan lemun shi exotic irin madarar da ke ciki bai ta mata yalan guda ta frigo an bude kawai ana taba mata cike sama ga mutum dubu sai a bashi duk wanda ya so sun mata ma mutum dubu kuma gobe ma haka nan jibu ma haka hala zai sai sun bar gari ana ta yi haka abinci haka nan abinci wala ana ta ba ku shi kawai in za ku in kun taso daga masallaci kawai sai wani mutum ya faka da motar shi ya ci butu ɗinta da abinci taka awai ne ga yanan kowa kaza nama kaza shinkawa kaza shinkawa in aka baka sai ka ji wani sanyi ga ranka wadda ka gaji da kashin kudi kudin karen da sai kaji sun huta ba ne ma kake ba ma aka baka sai kaji yau to yau baka kashin ka tafi maka gidanka ana can abinci can garinku kuma can kai kuma kana ci daga aikin sai ya yawa guzarin da kawar ma iyali ta sun kusa bata maka shi kuma kai naka kakacin kullum kullum sai ka ci abinci na wajen jikka biyu akalla ke ko jikka uku kullum sai ka ji abin ya ishe ka wani lokaci ma sai kan kai to kana kana ce Allah ya sa irin nan shi ya samu to saboda haka wato shi Hisham din nan shi ya kasance yana kula da wannan lokacin da aka yi ƙuri'a sai ya ɗauko waɗannan guda biyu aka bashi walamma mata lokacin da ya mutu khalafahu akhuhu al-muttalib ibn abd manaf muttalib dan abd manaf sai ya mai shi ya tsaya matsayin shi wa wali ya badahu abd al-muttalib ibn hashim ibn abd manaf bayan shi shi kuma wannan muttalib dan abd manaf din to muttalib shi kuma dan hashim dan abd manaf sai abin da ya jagoranci wannan bayan shi shaddu rasulillah kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa badahu abna'uhu bayan shi kuma ƴaƴan shi sai suka tsaya matsayin shi hatta ja al-islam sai da musulunci yazo wal wilayatu ila al-abbas alhali shugabanci yana wurin abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ainihin shugabanci yana ga Abbas wa yuqala na cewa inna qusayyan cikin tarihi da ake bada aka ce qusayyi huwa alladhi qassama almanasib shine wanda ya kakkasa waɗannan makamai din ala auladi akan yayin shi hatta tawarathaha abna'u har sai da 'ya'yansu suka gaje su hasabat tafsilil mazkur gwargwada abin da aka riga aka faɗi wallahu a'lam sani na wurin Allah subhanahu wataala wa kanat li quraishin manasib quraishawa suna da wato makamai ukhra daban siwa ma zakarna banda makaman da muka faɗi wa za'uwa fi ma bainahum sun rarraba su tsakaninsu wa kawwanu biha duwaila da su waɗannan makaman ne suka girka wata ‘yan ƙwarya-ƙwaryar ƙasa ya ƙararrama, bal bi taghirin asa ko bi tabirin asa, malai ta da ma maganar da su zama ingantacciya sun kafa shibha duwailatin dimokuraɗiyya, wato kaman wata ‘yan ƙwarya-ƙwaryar ƙasa ta demokarasi. Ita ce suka yi. Rana dai sun sun abin nan sun tsara wata ƙasa haka ya karama amma dai makka ce kawai tamkar wata ƙasa duwaila jami abin nan tasiri ne na daula ɗan ƙasa haka ya karama kasan cikin duniya akwai daula akwai duwai akwai duwal akwai duwailat akwai ƙasar da tsakiyar ruwa ko take kasan ba ta da girma ta ko'ina ruwa ya kewaye ta su in za su tsaya wata ƙasa dole sai sun bita ruwa kowace ƙasa ce duk ƙasar da za su shigowa nan garin kuma dole sai sun tsallaka ruwa ko akwai jibuti haka take kewaye take da ruwa tsibiri ce kawai ta gaba ta da girma ta ko'ina ruwa ne sudan ma akwai wata unguwa tsakiyar ruwa take unguwa ce katuwar unguwa ce amma mi ta ko'ina yan garɗen unguwa in za su wani wuri sai sun hau kwale-kwale kuma duk wanda za a yi zuwa wuri shi ma sai ya hau kwale-kwale ce tsakiyar gari take tana ma kallon gidan shugaban ƙasa amma duk kewaye take da ruwa babba ne ta kusa girma ta kusa rafin mana da girman unguwa guda ce in ka shiga cikin ta kace kana so ka karshen ta sai ka dade kana tafiya bayan ka je wata gabar tarwa to akwai duniya cikin duniya akwai kasashe akwai wadanda ma ba ruwan suka ke yan kanana ne zaka gaba ɗaya mutanen garin ba su kai miliyan ɗaya ba ga mu yau muna wajen miliyan talatin da wani abu to su ko miliyan ɗaya ba su kai ba kaga ai yan ƙasa ce wannan ba babu ba ce akwai masu miliyan ɗaya da rabi ko duk ƙasa yan ƙasashe ne kamar togo kaga ba ba ta da girma togo za ka shigo ta ka hita kai tsaye ka shigo kuma ka hita kaga farkon ta ga ƙarshen ta cikin yini guda nijar tana yi wa kana cikin awa guda ka haita kwalta ce ga nan kawai ita ce warko kuma ita ce karfi dogo ne da kake ji to haka su ma mutanen maka suka shirya suka kafa wata yar daula ya kararrama wa kanat laha ita wannan daular ta kasance tana da minad dawa'ir daga ma'aikatu tana da ma'aikatu shi ake ce ma dawa'ir jami ne na da'ira da'ira ba ana ce ma abin nan merin marada ba da'ira ma'aikata kenan da larabci wa tashkilatil hukumiyya da kuma tsare-tsare na hukuma na gwamnati da an tsara musu ma yushbihu fi asrina abinda yake kama a cikin zamaninmu hada wannan zamanin da muke ciki dawa'ira barlaman dawa'iral barlaman ma'ana ma'aikatin majalisar dokoki ta take cin albarlaman ma barlaman ko ba ka ji cewa shine majalisar dokoki ta ƙasa majalisar dubtoci ko wa majalisa da kuma majalisa su wuraren zamansu ta yi kaba da haka wa haka malin ya ce ga lauhatan allo min tilkal manasi daga waɗannan makamai ɗin da ke gare su na farko shi ne al'isar wato al'isar shi ne aikin maisir salu na kanin khamri walmaishi inna man khamru walmaisiru to shine al-isar ay tawliyatu shugabanta qidah al-asnam alkalum manami na gumaka lil-istiqsam domin neman rabo domin neman sa'a ko wa an taqtasimu al-azlam wa kana zalika fi bani juma wannan ya kasance a cikin bani juma mana su su ne shugabannin bokaye eh abin nan masu masu abin nan me ake cewa na shekara da ake budin daji budin daji ga banu juma suke shugabantar budin daji da duk wata sa'a da ake nema ta hanyar bugun kasa to zuwa gare su su aka ba wannan an gama su da bala'i bal na biyu tahjirul amwal wato daskare dukiyoyi ai tanzimul qurbat wato tsara baikoki da ake yi wan nuzur da kuma bakance da ake yi allati kanat tuhda bakancen da ya kasance ana ba da kyautar shi ila al ya zuwa gumaka wa kadhalika haka nan ma faslul khusumat raba gardar damu da ake yi wal murafa'at da kuma ɗaukaka ƙara da ake yi shari'o'i wa kana zalika fi bani sam wannan ya kasance a cikin bani sam aji ko bani sam su aka ba wannan su kuma mana su ke tsara abin nan baiko da kyauta da ake kai magumaka da kuma bakance da in kai bakance kace sai ka ga kudi wurin wani gunki to su zaka ba yawa sai sa aljiyun su su kyale ka kawai haka ma rigingimu da suke faruwa tsakanin mutane na aure na harkokin saye da saidawa da sauransu duka hannun su duk suke wannan da shari'o'i su ne alkalai na uku ashura shawara wa kanat bi bani asad ita kuma shawara tana ga annan banu asad ko kuma da shawara da ra'ayi to su za su je su shawara tsakanin su sai sun ga dama sun shigo da wani su ne za su shawara su yanke abin da za su iyaka su gaya ma shugabanni na hudu al-ashnaq shine shake-shake rataye-rataye ma'ana rataye wanda ya laifi shi yake ce ma lashinaq ay tanzimud diyati tsara diyoyi wal gharamat da kuma tara wa kana zalika fi bani taym wannan ya kasance a cikin bani taym suke wannan awa suke barin diya ta rauni ko kuma diya ta kisan kai da aka yi su za su wadan abin da za a bada da kuma taron an kama ka amma tara to su za su barin tarar ta ga abin da ta kama wannan ga hannun shi yake mana kowane yan kadi ba za ka kama wani minista ne kowane aiki kama aikin ministoci ne a zamaninmu na biyar al'iqab shi ne hukuba ay hamlul liwa'il qaumi wato daukan tuta ta ƙasa gaba ɗaya shine al-liwa'il qaumi babbar tuta ta ƙasa wake dauke da ita wa kana zalika fi bani umayya wanda ya kasance a cikin bani umayya na shidda al-qubba ai tanzimul mu'askar tsara sansanin yaki da za a yi wace tsara wannan wa kadhalika qiyadatul khayl haka ma jagorancin dawaki wa kana wannan ya kasance fi bani makhzum a cikin kabilan banu makhzum na bakwai as-sifara shine jakadanci wanda za a turawa wani gari ko wata kasa domin ya wakilci garin makawa ake ma wa kanat fi bani adiyin wanda ya kasance a cikin bani adi wannan shine wato yadda suka tsatsara jagorancin makka kaga kamar wata kasa ce suka tsara maka su kowa ga irin aikin da aka bashi da azan na lafiya kowace kabila aka jauta aka bata aiki Allahu ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya cikin garinmu da kasashenmu gaba daya waɗanda suke kokarin bata mana zaman lafiya Allah ka shirya su in ba su shiryawa kuma Allah ka mana maganin sharrin su Allah ka kawo aiki mai albarka Allah ka kawo mana kasuwanci mai albarka kasuwancin mu da muka kasa da mu sai da Allah subhanahu wataala ka ba mu sa'a ya Allah Allah ka kawo mana masu sayin kayan mu ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen zaman banza da zaman kashe wani ya Allah ka samu rayuwar mu albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa Allah ka hada su da shirya shirya ta addinin musulunci marasa lahiya Allah ka ba su lahiya duk wanda yake kwance yana jiya ba ya jin dadin jikin shi Allah ka ba shi lafiya ya Allah karami ne ko babba namiji ko mace ya Allah Allah ka ba kowa lafiya ya Allah Allah ka sa kuma rishin lafiya ta zaman to kafara ne ga kowa ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka sa mu cika da imani ka sa mu kare da duniya lafiya ka sa mu rayuwar mu alkhairi da albarka ya Allah Allah ka kawo mana alkhairi ya Allah Allah ka kawo mana albarka Allah ka kawo mana alkhairi ya Allah Allah ka kawo mana haɗin kai ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah mu tausaya mu junan mu ya Allah mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka sa mu yi amfani da abin da muke karantawa Allah abin da muke karantawa Allah ka sa mu jagoranci zuwa gida aljanna ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين